أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفيه يابع جامع باب في معرفة الرياضة وأصولها wannan babi yana bayani a cikin sanin riyaba da asalinta idan mutum na so ya yi riyaba ta nafsinsa ya ɗauki wani aiki ya dinga horar da ransa da wannan aiki to yaya mutum zai san yadda ake yi قال شيخنا رضي الله عنه شو مشدنا الله يدل شياتي العلم الرياضي شيء أن علمي رياضة يحتاج إلى أمور إلى بقاته وسأل أمرة ولها نفر قولة تشموع على مرة معرفة تعديل المزاج مسنية مسنية يا يا مزاج هيك شي ميسان وري ميسان يني ko mai san wuri mai zafi ka gani ko ko ko wuri busasshe shi jikinsa ya fito da san irin mizajinsa ثم معرفة غاية القصد سننكما يسمي أكي نفي درياضة ثم معرفة كيفية السعي يسمكم يا هذه رياضة ثم معرفة الهجاب القاطع عنه يسمى إرن هجاب نزي ينكي شكبر واتو رياضة ثم معرفة كيفية زواله يسمى يا زي بسرد wannan hijabi in li yasila gayatul maqsud dan ya kai matakar abin da ake nufi thumma ma'rifatu usulul hijabi sannan kuma ya san ne tushen hijabi allati minha mawaduhu wanda shine tushen wato riyada din thumma aljiddu fi qat'i tilka al-usul bayan haka kuma sai mutum ya yi ƙoƙari don yanke waɗancan hijabai don tilkan usul wannan asali ɗin. ثم معرفة الأمور التي بهذا بالحجاب مثلا يا كما تنكن abubuwan da da su ne hijabi ke kaucewa in ma kulliyatan abinda in kasan in kana yin shi zai kau maka da hijabi ga baki daya au tafsiliyatan ko ko a'a da kadan da kadan in kai wannan zai kusar da hijabi in kai wannan zai kusar da hijabi summa salli sayfal azmi duk bayan wa'annan shau yace ka zare takobin ɗamar ciki kai aliya wa ruquba jarajil mujahada ka hau dokin ƙoƙari bi mutaba'ati ma urifa min hadhihi umuri da bin abubuwan da aka sani irin daga wancan al'amuran da mun gabatar wala mal min nuqtabaha sannan kai aiki kuma da abinda wayannan al'amuran suka hukunta to shine zai dauki kowane daya yayi bayanin sai ce wa amma ma'rifatu ta'dilil mizaji da yake farko mutum ya san ya mizaji shi yake to sanin mizaji din yace shi ne luzumu tariqin aitidal mutum ya zanta hanyar daidaito fil akli ga ci wa shurbi da sha min ghairi ifradin wala tafridin ba da sakaci ba kuma ba da zarcewa ba ka san irin mijajin ka kai ne yawanci ne ko ko kai mara yawanci ne kai mai yawan sha ne ko ka kai mara yawan sha ne ka san irin mizalinka sun man nazaru fil waqti sannan in za ka yi riyara ɗin sai ka duba to wani lokaci ne ya fi dacewa ka yi wal baladi sai ka zaɓi kuma to wani gari ne ya kamata ka je ka yi riyara hararatan wa burudatan garin da ya kamata ka je gari ne zafi ne ko ko garin da yake da sanyi wa ruqubatan wa yabusatan gari ne wanda yake mai yawan ruwa danye ko da yaushe su a jike suke ko ko busashen wuri ne wannan mizajin ka shi zai nuna maka inda ya kamata ka zaɓa ka je kai riyaba wa kadhalika sinnu kuma sannan sai ka duba shekarunka ya shekarunka suke thumma muqabalatu kullin bima yuqawwimuhu min al-inhiraf sannan sai ka dauranci kowane abu kuma daga waɗannan abu da muka faɗa da abin da yake daidaita shi zafin ne sanyin ne rudubar ce yabusar ce cin ne shan ne duk dai sai ka duba da shekarun kuma da garin da ya kamata duk sai ka duba wa amma gayatul qasri to mizaji kenan da aka ce na farko mutum ya duba mizajin shi abin da ake saka duba a mizaji shine waɗannan abubuwa cin ka da shan ka da wurin da za garin da za ka zauna mai sanyi ne garin ko mai zafi ko mai yawan ruwan sama ne ko wanda ba a yawan sama ne kuma ka duba kuma shekarunka to wannan shine farko abin da za ka fara duba wa amma gayatul qasdi amma matuƙa abin da ake nufi matuƙa ga manufa wa huwa rabbul hijabi me yasa kace so kai riyaba kana so ne ka dauke hijabi an ruhin rabbani ga wannan ruhi naka da ke jikinka wa radduhu ila halati sabai kana so ka maida ruhi nan zuwa ga halin sa na tsarkaka dama ruhi abu ne tsarkakakke in aka sa shi cikin jiki to ya danganta daga irin jikin da ya zauna idan jiki wanda ake hore shi ne da zikirin Allah da sauran abubuwa na ibada to shi kenan sai ka ga rai shi ma yana ci gaba da tsarkaka allati kana alaiha qabla tarkiz al-jasad kamar da rai tsarkakakke kamar inda da yake sasin tun kafin a dauko shi a sa cikin jiki inna hadha yake wannan huwa allazi yakunu bihi idraku sa'ir al-ulum da tsarkakar rai da shine ake riskar sauran ilmai wal ma'arif da ma'arifofi wal ahwal da halaye wal akhlaq da tabi'o'i wal maqamat da maqamu والفتوحات da fatahe-fatahe والمواهب da baye-bayen Ubangiji والقرب الحقيقي da kusanci na zuwa ga Allah na gaskiya wa bihi idraku sa'adat dunya wal akhirah da da wannan wato yanke hijabi din da mai da rai zuwa ga yadda yake asali to shi ake samun arziki na duniya da lahira wa man faqadahu wanda ya rasa tsarkakar ruhi lam yasil ila sa'adatil akhirah ba zai kai zuwa ga samun arziki na lahira ba na biyu kenan wa amma ma'arifatu kayfa tasai ilayhi da aka ce kuma ya kamata ka san yaya za ka yi aiki na riyaba din to yaya yake fa huwa mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallama yadda abin yake ka zama kana bin annabi fi sha'ir qawlihi wa fa'lihi wa halihi wa khuluqihi ka bi annabi a cikin sauran ɗabi'o'in maganarsa da aikinsa da halayensa da ɗabi'o'insa bi iqamati huquqillahi azza wa jalla shine ka dinga tsaida haƙoƙin Allah mai girma da ɗaukaka sirran mu'ilanan a ɓoye da bayyane mukhlisan lillahi ka zama kana yi dan Allah min jami'i shawa'id dunyawiyya wato ya zama ka kau da dukkan wasu sha'awace-sha'awace na duniya wasu abubuwa masu bijirwa na duniya والأخوة الأخروية كهرن الله راما إذا الله كوك بسكندا وأن يكون ذلك كله دون أبهر ذاك إذا ما كان إلي تعظيما دنجر مماوا وإجلالا دنطوقا لله كألا على بساق الرضا والتسليم والتفويل كما إلي بسكهن يداد الله دميك ويعزوها كألا والتفويل الميد لما يزوها الله والاعتماد عليه تعالى يذما كما كادو غرق الله في كل شيء أقوان أبدا كجي تكي والرجوع إليه يذما كاميد كان كما زواغ الله في كل شيء أقوان أبو تجين كيف تسعي كنا وأما معرفة الهجاب الأكثر كما كهم رياضة يسن هجابي إن القاطع عن المطلوب وأن هجابي شيء ينكش قبرا أبدا كنما to sanin wannan hijabi yace wa huwa gharqur ruhi shine ka dulmiyar da ruhinka fi baharil huduzi a cikin kogin sha'awace sha'awace wa shahawat da sha'awoyi wa taslimu nafsiha ka miƙa wato nafsin ruhi din ka girmama ta wa sa'i fi jalbi misaliha duk abin da za ka ke aikatawa ka yi ne don jawo amfani ga nafsu din wa daf'i madariha ka duk aikin da kake kana yi ne dan ka tunkuɗa duk wani abu da ya zama cuta ga nafsu to wannan shine ma'arifatul hijab din wa amma ma'rifatu kayfiyati zawaj hadha al-hijab da aka ce kuma ya kamata ka san yaya za a gusar da wannan hijabi ko ya ake gusar da wannan hijabi fa huwa sa'ayu abinda za ka yi shine aiki fi qadil hudud wa shahawati ka yanke dukkan wasu sha'awace sha'awace da sha'awoyi wa tarku ta'zimin nafsi ka daina ganin girman kanka wa qat'u sa'i da yanke aiki fi jalabi masalihiha cikin jawo abu abu abu da yake na maslaha ga nafsu din wa qat'i madariha da yanke duk wani abu da yake na cuta ne ga nafsu bizuhudi wannan ko yana samuwa ne da gujewa duniya fiha bil kulliyati gabaki daya lakin bi rifqin wa lutfin amma ayi a hankali a hankali a dinga yanke sha'awa gabaki ba gabaki daya da kadan da kadan ana ana hana nafsu daga sha'awar da take take yi kadan da kadan da kadan wa amma ma'rifatu usulul hijabi da aka ce kuma za ka yi riyada ya kamata ka san me tushen hijabi din fahiyar kasiratun tushe da ke hallafar da wato haifar da hijabi ga mutum kasaratul akli yawancin abinci wa shurbi da yawan sha ka cika cikin ka ta sha'awa sai tururin sha'awa ya taso sai ka ga ana nema a saɓi ubangiji wa mulaqatul khalqi yawan zama da mutane shi ma yana daga cikin asalin hijabi wa kasaratul kalami yawan zantuttuka surutu shi ma yana shine tushen hijabi wa kasratul manam yawan bacci shi ma yana daga cikin asalin hijabi wa dawamul ghaflati an zikrillah mutum zamana ko da yaushe yana rafkana ga barin zikirin Allah to shi ma daga cikin tushen hijabi wa amma jiddu amma kokari da aka ce kai shi kadi tilkal usul ka yanke dukkan asalin hijabin nan wanda muka faɗa su ne wannan me me kokarin da zaka yi a asalin su fa huwa al-ju'u ya zama wato kana wato saba wa kanka yunwa wal aqashi da kishirwa bir rizqi ita ma kadan kadan kaka tsananta a yunwa kaka tsananta a kishirwa wa dawamil inqita'i ka dinga dawamar da yankewa min mulaqatil khalqi kada kullum a kana tare da mutane kana cikin mutane wa dawamus sumti ka dinga dawamar da kawai rashin surutai mutlaqan ba tare da wani kaidi ba illa fi ma qalla sai in za ka yi magana din ga abin da yake ne kaɗan min baruriyati na daga larura wato larura ta kama sai ka yi magana to sai ka yi magana din amma in ji ba wata larura to ka dinga dawoma a kanka kawai ce wadawa mustahari ka dinga dawoma a kanka rashin bacci da rafiki amma shi ma a hankali kar a tsananta don sai ya zama ciwo kuma baccin in yawa ومداومة ذكر الله بالقلب كتنك دوما أنبتا الله أزوتي واللسان حد حرشي ما وقطع لفكيري كتنك ينك تنانيكم في المحسوسات كأبو مولد فكي جني نشأ وتشأ الدنيا وأما معرفة الأمور التي هي ضوال الحجاب لأكتبكما يا كما تكسمون أبو موالي ذكي قسل الحجاب أبو موالي كلية ذات قسل الحجاب قبائل au tafsiliyatan ko kuma a'a kaɗan kaɗan za ta dinga kusa da hijabi menene shi kuma wannan wa huwa dawamu zikrillahi in kana yawan ambaton Allah to shi zai kusan maka da hijabi gaba kida ambaton Allah da zaka dinga yi bil qalbi wal lisani da harshe da kuma zuciya da'iman ko da yaushe ha bi ayi zikirin kana da kowane irin zikiri ne ya zama da'iman kana yi ko a fili ko a bayyane to wannan shine abin da zai kusa maka da hijabi thumma innal azkara sannan kuma zikirai din allati kana biha zawaru hijab wannan ana yin su suke kusa da hijabi kulliyatin gabaki daya wa hiya allati taqau taqau kull hijab sune wato wato azkaran da suke yanke kowane hijabi ana ruhi gabarin rai min ayyi min ayyi amrin kana hijabin daga kowane lamari yake ومنها ودك تكين دي أمور أذكارن تسكي ينكي هجابي إن منها تفصيليات أقول لسكي سكي سكي رغبي وأينكي هجابي لا لا تقطع إلا هجابا واحدا أقول إن كذاك كان جنسو hijabi ɗaya za su za su yanke maka sai ka koma kuma wani in ka ɗauki wani kuma shi ma sai yanke maka wani hijabi in ka ɗauki wani kuma sai ɗauke maka wani hijabi sai ɗauke maka hijabi din nau'in wahidin iri ɗaya wa ammal kulliyat amma azkarai wanda suke yanke hijabin mutum gaba daya fa hiya la ilaha illa Allah wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke yawan la ilaha illa Allah da salati ga annabi to wa'annan suna yanke hijabi ne gaba daya aw subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kuma suna yanke hijabi gaba daya aw bismillahir rahmanir rahim kuma suna yanke hijabi gaba daya aw Allah Allah Allah kuma suna yankewa أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم دوح إن سنا ينكي هجابي قبعدا وأما التفصيليات أما من فكره دبن دبن بقباء إبا في سائر الأسماء الحسنى wato su ne sauran sunayen Allah kyawawa dinnan is kullu ismin dan kowane suna daga cikin sunayen Allah yuzhibu yuzhibu juz'an min al-hijabi zai dauke maka wani yanki daga hijabi wala ya ta'adda li juz'in akhar amma ba zai yanke wani hijabin ba in ka kama wani sunan shi kuma sai yanke maka wani hijabi in ka kama wani sunan da Allah kana yi sai yanke maka wani hijabi daga tafsiliyat kenan su ko wa'annan gabaki ɗaya za su yanke maka wallahu al-muwaffiqu Allah shine mai muwafaqa maka shautu jannati bisinabil lawa'ili ka karfafa zuciyarka ka dinga nisantar da abubuwan jin daɗi ainihin ijtanaba shay'a ba'uda anhu da ka ga mutum ya nisanci abu wato ijtanaba shay'a yayi nisa da abu kai nisa da Allah za'iri abubuwan jin daɗi جمع لذيذة جمع نعم ملائي مضائف ورحم الله من قال ما ليت الله يجي أول ما لم يجيك سواء أرى اللذات في الدنيا ثلاثا كما قال الثقات من الرجال بذاق ذبابة مع غزل دود وأحسنها مبال في مبالي yace aran lawzati wani malami yace fi duniya salasa ni dai jin daɗi a duniyan nan ina ganin bai wuce abu uku ba kama qala siqatu min ar-rijali kama yadda amintattu na rijalu suka faɗa sun ce jin daɗin duniya duka bai wuce abu uku ba na farko baraku zubabatin kashin kuda shi zuma kenan da abin da ya kama da shi wato daɗi a cikin duniya bai wuce abin da za a sha ba ma'agazin dodon tare da wato kaɗi na tsutsa abincin da ka ci za ka je ka kasa yadda shi tsutsa ta shiga ciki sai ta kaɗi a cikinsa ka gani ko wa a hasanu ha na uku wato abin da za ka sha a cikin abubuwa na jin daɗi a duniya bai wuce abin da za ka ci da abin da za ka sha ba ka gani ko abinda za ka sha kashi zai zama abinda za ka ci kashi zai zama wa a hasanu ha amma abin da ya fi kyau daga cikin abubuwan jin daɗin duniya mabalun fi mabalin wato wurin fitsari a sa shi a wurin fitsari shi ne ya fi kowanne jima'i kenan su ne abu guda uku abinda za a ci da za a sha da jima'i su ne jin daɗin duniya waɗannan guda uku وللغزالي رضي الله عنه إمام الغزالي الله يدري شيئتين عجبت لساكن الدنيا وعكسها أمارتها يقول إلى الخراب وخير لباسها نفثات دود وخير شرابها قيء الذباب وأعظم نفحة فيها عبيط فأبذر فأرة دنس إهابي وأطيب لذة فيها لشخص مبال في مبال مستطاب فأولها رجاء في سراب وآخرها رداء من تراب سوا yace ajibtu na yi mamaki da sakin duniya ga wanda ke zaune a cikin duniya wa ƙasa amma rafiha kai tsororuwar abin da mutum zai gina yanzu ya hudu ilal haraji wata ran dai rushewa zai yi komai tsawon gidan da ka gina da kake zaune a ciki wata ran dai sai ya rushe ga kaga abu ɗaya ke na wurin zama a khairu libasiha mafificin wato abin sawa a cikin duniya tufafi kenan na fasatu dolen wato kashin da tsutsa take yi a gani ko wa khairu sharabi ha qai'u mafificin kuma abin da abin sha na cikin duniya amai da da zuma yake yi ganin zuma kamar amai ne ko kashi yake yi amma abu ne mai daɗi a cikin duniya wanda ake sa wa azamu nafatin fiha yace amma mafi girman baiwa a cikin ta'adiqun wato abin da yake danye sabo kenan fa abdara fa aratan da nasul ihabi wato wanda ya zuba ya bare miski daga cikin gidansa ya zuba a jikinsa ai kaga ɓata masa jiki zai ko da za ka samu turare ka kwara shi a jikinka shi ne dai abin alfahari an shigo to amma inda za ka zuba wannan ƙanshin ka zuba shi a jikinka ɓata maka fata zai sai ɓata maka fata ka gani ko kaga abu ne mai ƙanshi abin duniya abin da za ka sa ka gani ko da abin da za ka sha ka gani ko da abin da za ka ji ƙanshin sa wa aqyabu lazzatin fiha li shahzin abin da yafi daɗi ga mutum a cikin duniya mabalun fi mabalin wurin fitsari a sa shi a wurin fitsari mustaqab wanda ake jin daɗin sa shine jima'i abin da zaka ci abin da zaka sha abin da zaka daura inda zaka zauna mata su ne su ne dukkan fitsarin duniya fa awwaluha na farkon ta dai raja'un fi tarabin wato wani ƙauna ne da yake cikin kawalwainiya kamar ana rana kana tafiya akan titi sai ka dinga ganin kamar ga ruwa ya kwanta akan titi da kun zo sai ga ashe ba ruwa bane kawai zafin rana ne yake nuna kamar ga ruwa akan titi to shi yake cewa sarabu to duk abin da kake tara jayi a cikin duniya kamar wannan ne sai ka je sai ga babu shi wa akhiru harida'un min turabi karshen wannan abun wato mayafi ne min turabin na ƙasa duk gamawa za ka yi a je a rufe ka ƙasa ta zama ita ce mayafinka wa fi aljami'i sagiri ya zo a cikin jami'i sagiri manzo Allah ya ce iyyaka wa tan'uma na hane ka da gabarin yawan jin yawan yin yawan ni'ima wato san ni'ima san jin daɗi fa inna ibadallahi bayan Allah laysu bil mutana'iina ba masu ni'imtuwa bane ba masu san ni'ima ba ne bayan Allah ƙalar azizi ta li'anna tana umar bil mubahi ni'imtuwa da abin da yake da halal wa in kana ja'izan ko da yake da halal ne abin da yake abu na ni'ima a ni'imtu da shi halal ne lakin da huyi jibin unsa bihi wato yana sa mutum ya ɗaya idan ga ɗaya kewa da wannan ni'imar da yake ciki wal gaflata an zikirin layi ni'imar da kake ciki tana iya haifan maka karafkana ga barin ambatan Allah bakara ta ne ka'ihi zai ga tunda kana cikin nema mutuwa ma baka so ai magana ta bare kai kai magana mutu ai magana ta ma baka so dan me dan kana cikin nema ko da neman da kake ciki ko ta halatta to tana iya haifan maka da karafkana ga barin wato ambatan Allah gamuwa da Allah wa fihi ya zo cikin jami'in sagire ce sai ko ne rijalun min ummati manzo Allah ce za a samu wasu mutane daga cikin al'umma ta ya'kuluna alwana ta'ami in za su ci abinci kala kala kala suke ce wa yashrabuna alwanan sharabi abun sha ma gayi nan kala kala wa yalbasuna yalbasuna alwana thiyabi tufafi iri iri suke sawa wa yatashaddaquna fil kalami suna faɗan maganganun da suka ga dama duk abin da ya fito bakin za su faɗa ula'ika shiraru ummati mazalati wa'annan su ne a shararan al'ummata wa fihi ya ba cikin jami'in sagire shiraru ummati mazalati a shararan al'ummata allazina izawul allazina wulidu fin na'imi su ne wanda aka haife su a cikin ni'ima wa gharaw bihi suka kuma ci ni'imar ya akuluna min at-ta'ami alwana za su ci abinci iri iri iri ake ajewa ويلبسون من الثياب ألوانا لقاما كلا كلا كلا سكيساوا ويركبون من الدواب ألوانا أبن هواما كلا كلا سكيهوا ويتشدقون في الكلام كما من ذنب بنزا دوا تتفتو لك باكين سلاسي وإن سني أشرارا الأمة أها وفي العزيزي قال الغزالي إمام الغزالي وقد اشتد خوف السلفي أورم marigaya mutanen kirki suna tsoro min tanawul da zai da aka yi mata kada su dinga cin abinci mai daɗi wata murinin nafsi alaiha suna horar da kansu kar su ci abu mai daɗi wara au su salafu sun ga annan man azalika abin da za su hana kansu haka min al-gayati gayatu sa'adati suna ganin akwai matukar arziki a cikin haka saboda ka ba sa kallafa kan sai sun ci dan daɗi wa fihi ya zo a cikin dai wato a cikin sa a cikin jami'in sagir yace innal araba haqiqa qasa la tunadi kulla yawmin wannan kasar da muke kanta kullum tana yin kira marratan so daya abinda take cewa ya bani adam ya ku yan adam kudu ma shi'tum duk abinda ko ga dama ku je ku ci washta haytum duk abinda ranku yake so ku je ku ci fa wallahi amma in faɗa muku na rantsai da Allah la'akulanna luhumakum zan ci naman ku wa juludakum fatun kuma sai na ci duk abin da za ku ci ku je ku ci ku san dai kuna zuwa sai na ci fatar ku da naman ku wa fi ya zo a ciki da yace ala ya rabbi ya ubangiji aha nafsun qa'imatun ga wata rai wacce take mai yawan cin abinci na'imatun fid duniya wacce take cikin ni'ima a cikin duniya ja'i'atun ga kuma wata wacce take ita kullun cikin yunwa take ariyatun ba ta tsarara take yawmal qiyamati za ta zo wato ga ranar kiyama wacce take kullun cikin ci take wato ma'ana ba yunwa a gani ko a nan duniya kullum a cikin ci take kullum a cikin ni'ima take to za ta zo ranar kiyama mai yunwaciya ba sutura jikinta ala ya rabbi ya ubangiji nafsun wannan kuma rai ne ja'i'atun kullum cikin yunwa take ariyatun ba ta da tufar da za ta safi duniya wannan nafsu din qa'imatun na'imatun yawmal qiyama nan da ranar kiyama ita ce da za ta ci abinci ita ce da za ta zama cikin ni'ima kuma ranar kiyama ala ya rabbi mukha mukarrimun li nafsihi wa huwa laha muhinun duk mai wato girmama ransa to zai zama kuma shine abun wulakantawa ga nafsu din a ranar kiyama ala ya rabbi muhinun li nafsihi wanda kuma ya mai da kansa wulakantacce ba wani abu ba baya da wani izza da karrama ransa wa huwa laha mukarramun shi kuma an je can zai zama shine abin girmamawa ala ya rabbi mutakhawwidun mai kutsawa wa mutana'imun da wanda yake mai ni'antuwa shi ma afa Allahu ala rasulihi cikin abin da Allah yake mayar ga abu ga manzansa ma lahu inda Allah min khalaq ba yi da wani rabo a wurin Allah ala wa inna amal aljannati huzunun bi rabwatin kaga aikin aljanna aikin da ke kai mutum aljanna ba wani abu bane bakin ciki ne bi rabwatin wanda yake a tudu shi ne a bayan ƙasa ba abu ne mai daɗi ke kai mutum aljanna wuya ayyuka masu wuya wanda rai baya so to wa'annan abubuwan ayyukan su suke kai mutum aljanna ala wa inna amalan nari sahalun bi shahawatin shi ko aikin da ke kai mutum wuta abu ne mai sauki ko mai daɗi duk abubuwa ne na jin daɗi ko mai sauƙin yi shi ko ita ko abin da ke kai mutum aljanna shi abin da ke kai mutum aljanna abu ne mai wuya mai wuya yi sai an daure sai an an turmushe nafsu tukunna sannan ayyuka ala ya rabbi shahawatu sa'atin sha'awa ta awa daya aurasat huzunan qawilan ita ce za ta haifar maka da bakin ciki mai tsawo dan abin da kace na kai sha'awar sa nan duniya kai dan awoyi ne da sha'awar wannan sha'awa za ta haifar maka da bakin ciki mai tsawo rayuwar lahira wata ba ta da iyaka ولذا كان بعض المشايخ يتسول آخر شيء قالوا وصفه هناك يقوم على المائدة aha inda hudurin asha'i yana tsayawa akan teburin cin abinci idan aka kawo abincin yamma waya kulun aka kawo abinci sai miƙe ya ce ya ma'asharar muridi ne ya ku muridai la ta'kulu kaseeran in za ku ci abincin nan kar ku ci da yawa fatar kadu in kuka ci da yawa fa bacci za ku yi kaseeran da yawa ba za ku tashi da dare ku yi wani abu ba fata hasaru in kuka yi bacci ku za ku kun yi asara kaseeran da yawa dan haka za ku ci an ka abincin aje to kafa ku cika cikin kuma dan in kun cika ciki bacci za ku yi in kun bacci ku za ku yi asara wa ana sauri sauri yace hislatani tabi'o'i guda biyu yaqsiyani alqalba suna kekasa zuciya kasaratu shiba'i yawan koshi yana kekasa zuciya wa kasaratu naumi yawan bacci ma yana kekasa zuciya wa amma kahul shi kuma imam malam makahul yace salatu hisalin ɗabi'o'i guda uku yuhibbu Allahu azza wa jalla Allah yana son su wa salatu hisalin ɗabi'o'i uku kuma ya baghabuhum Allahu azza wa jalla Allah baya son su wa amma allati yuhibbuha ɗabi'o'i guda uku da Allah yake so fa qillatul aqli wato kankanta cin abinci wa qillatul nawmi da kankanta bacci kar a dinga bacci ko rushe wa qillatul kalami da yin kankanta magana kar ka zama yawan surutu wa amma allati yabghudha tabi'u kuma da yace Allah yake ki baya so fa kasaratul akli yawancin abinci wa kasaratul nawmi da yawan bacci wa kasaratul kalami da yawan magana aka sun waye ne kenan wa rahim Allah man qala malai ta Allah yaji kaman malami ne yace aha yumitu ta'amul qalba in zada kasaratan kazar idza bil ma'i aw zada saqiyuhu yace Allah abinci yumitul qalba yawancin abinci na kashe zuciya in zada in yi yawa kasaratan a yawa aka ta abinci da yawa sai zuciya ta mutu kazar'in kamar shuka ce izabil mali kalla da sakayuha idan aka yi mata aka bata ruwa da yawa shuka sai ga ta mutu a gani ko sofa sofa da ruwan amma aka bata ruwa da yawa in ruwa ya yi mata yawa kuma shuka sai ta lalace to haka shi ma ita ma zuciya take kamar shuka ce dan ka aka cika ta da abinci aka cika ciki da abinci to sai kaga zuciya ta mutu sai bacci kuma ومن قال يا الله يا عمر مالك إلى متى أنت باللغات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول في كل يوم ترجي أن تتوب غدا وعقد أذنك بالتفويح محلول الموت لا بد منه فاستعد له إن اللبيب بذكر الموت مشغول فكيف يلهو يعيش أو يلذ له من الغراب على خل من التراب على خليه مجعول ila mata har yaushe ne a turaji kana ta kauna an ta tuba ai zan tuba gadan gobe yau kuma ta yi ka ce kai gobe dai zan tuba in gobe ta yi kuma ka ce kai gobe zan tuba kullum kana ta sa kaunar cewa za ka tuba wa aqdu aznika wannan aniyar da kake kullawa mahalulu bi tasawwuri ka aje ta da sauda jinkiri har yanzu ka jinkirta baka san baka faɗin sanda za ka tuwo ba yau in ta yi ka ce gobe jibi ka ce gobe gata ka ce gobe kullum har yau za ka ta zama haka almaufi almautu itiraran mutuwa la budda minhu ba makawa za a yi ta ne fasta ajalahu ka shirya wa mutuwa mana innal ladiba ka ga mai hankali mashghulun bi zikril maut shi ko da yaushe ba tunanin mutuwa yake yi fa kaifa yahu ya ya mutum zai dinga shagala ya aishin da rayuwa aure ya nazuriya mutum zai dinga jin daɗin rayuwa mani turabu wanda ƙasa alaƙan laihi maj'ulu wanda za a sa ƙasa a fuskarsa a rufe shi sai sai zai shagala da abin duniya ƙarshen ka da rufe ka za a yi wa man ƙala ita Allah ya ji kan wani malami ma da ya ce wa tulhika an daril khuludi mata'imun wa ladzatu nafsin ghayruha ghayru nafi'i yace wato ne ka min daril hulud maqa'imun wurin abinci ko kuma abinci ya shagaltar da kai ga barin gidan dawama shine lahira wala zatu nafsin haka nan jin daɗi na rai ya shagaltar da kai gairu ha gairu nafi'i halakar da jin daɗin nafsu zai safan maka bai da amfani kuma ƙala haka nan Allah ya ji wani malami yace tafanan la'izu يا من نال شهوته من المعاصي ويبقى الاسم والعار تبقى عواقب سوء لم تكاك لها لا خير في لذة في لذة من بعدها النار ite tafanan da za'i rudin jin daɗin da kake ciki dai ƙarewa zai yi ya manna da shahawata wuya wanda ya samu sha'awarsa na jin daɗi sha'awarsa na saɓan Allah jin daɗin da ya ƙarewa zai yi wa ya buƙali ismu karshe zunubi ne zai wanzu al'aru aibi shi zai wanzu tabqa awaqi busu'in mummunan karshe shi ne zai wanzu lam tikaka lahu da ba za iya rabuwa da shi ba dan haka la khaira fi lazati babu alkhairi ga jin dadin da min ba'di hannaru wuta za ta zama ta biyo bayan sa wa hadha yake hadha sha'an man an basiratu wannan shine sha'anin wanda basirarsa ta makance وانطمعت وانطمست سريرته زوجيا فتشافي واشترب خالة بالهدى يسي فتى لشريا واستبدل الذي هو عدنا بالذي هو خير يتنزى أبن يتنزى كشاوى دعمل ليك ممونا ويتنزى الآخرة دنيا وآثر الفاني على الباقي يضع من قاري ودنيا قبل من زجشين الآخرة قال تعالى لا يتمتعون سنة جلائي ويأكلون سنة كما تأكل الأنعام kamar inda dambobi suke ci wannaru masawar lakum wuta ita ce makomansu wa qala Allah ce zarhum ka qali su ya'kulu su ci wa yatamattahu su ji daɗi wa yulhihim al'amal buri ya zama ya tashagaltar da su fa sawfa ya'lamuna azani nas'alu Allah muna roƙon Allah al-salamata wal afiyata wato lafiya lafiya da zaman lafiya da lafiya وكثيرا ما كان يتمثل سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه يوا حسن سجوم حسن دان علي الله يدل شيء يدل زو يدل مصور سو ديوا يكن كما مسارينا توا يا أهل الذات دنيا لا بقاء لها إن انكرارا بذل زائل خمق يا أهل الذات دنيا ya ma'abocin jin daɗi a duniyar da la baqa alha ba wanzuwa za ta yi ba inna firaran haƙiƙa ruɗi bi zillin da inuwar da za'ilin za ta gushe humuku wauta ne to da kar mu yadda kar mu yadda wato mu shagala da jin daɗin duniya mu bar jin daɗi na lahira mu yi aiki na lahira mu kar mu yadda da wannan to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha فاتحة لصلاة الفاتحة
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين راضي ثم هذه لا ترد قدره ومقداره العظيم قال رب اشرح لي الحمد لله